تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da shida ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma suratul qasas muna cikin gisar annabi musa alayhi salatu wassalam da shi da bakibde aya ta goma sha biyar daidai za mu tashi a rama na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم idan za ku iya tunawa a baya a nan musa wani ba isra'ile da yake binsa kenan yake tare da shi ya nemi taimakonsa akan zaluncin da wani bakin da ya yi masa na cutar da shi annabi musa a matsayinsa na annabi ya shiga tsakiya don ya musu sulhu a tsakani sai shi bakin ɗaya ya yi rashin kunya da rashin ladabi ga nan musa ya ƙiya ba abin da nan musa ya gaya masa fushi ya ɗauke shi ya gasa masa rankwashi guda ɗaya wannan mutumi ya mutu yana faduwa ya mutu ba haka annan musa ya so don ba ya rankwashe shi ne don ya mutu ba shi ne shi lallai shaidan ya sa shi ya yi abin da ba shi ba ne ya ce haza min amalin shaidan wannan yana cikin aikin shaidan inna wa aduwun mudillun mubin shaidan abokin gaba ne mai batarwa mabayyanin batarwa zahirul adawaci wal idlal adawar shaidan ta bayyana sannan batarwar da shaidan yake wa dan adam shi ma ya bayyana sannan daga nan bayan ya yi nadama da istirja'i sai kuma ya fara ƙara ƙaro wani istighfari da tuba cewa ya Allah ba na yi ne don in kashe mutum ba rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli sai ce ya Allah na zalunci kaina ka gafarta mini faghafara lahu take kuma Allah ya gafarta masa annaban Allah kenan bayan ya kashe wannan bakibde biduni qasdin ba tare da nufin ya kashe shi ba wannan shine qatlul khata ya karrara nadamarsa da istighfarin sa ya numa cewa wannan duka da yawa bakibde ba yayi niyya ne ya kashe shi ba amma yana neman Allah ya gafarta masa kuma Allah ya yafe masa da wannan din da ma duk komai ma Allah ya ce ya yafe masa inna wal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai tausayi ne da jin kai annabi Musa annabin Allah ne yana cike da tausayi yana cike da jin kai kuma ya san hukuncin kisan kai kuma yayi ne ba da niyyar ya kashe shi ba amma alhamdulillah ya nemi gafara Allah kuma Allah ya fi mai damu abinda ake jin tsoron an yi kisan kai a hada da Allah to kuma ya roƙi Allah kuma Allah ya fi masa duk da haka bari ka ji abin da ya da cewa me shi malam
قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين sai kuma annabi Musa ya dada maimaitawa karo na uku tubansa dai ga ubangijinsa da kuma godiyarsa da yake wa Allah tabaraka wa ta'ala yace rabbi bima an'amta alayya ya ubangiji saboda abin da kai min na ni'ima ka taimake ni kar in zamanto mai taimakawa mabarnata abin da yake nufi az-zahir ana nufin al-mu'in falan akuna zahiran ay falan akuna mu'inan lil mujrimina kar a zamanto kada ya zama na zama ni dinnan an yi amfani da ni ina taimakon azzalimai mujrimai a larabci akan ce zahara fulanun fulanan idan a'anahu wani ya taimaki wani sai a ce zahara kalmar akan yi amfani da ita lil wahid wal jama' kamar yadda Allah ya ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir yana iya daukan mutum daya yana iya daukan jam'i kaga na ai jam'i ne wal mala'ikatu mala'iku ba al malaku aka ce ba zahir kuma aka yi amfani da shi yana iya daukan al wahid yana iya daukan al jama' ya Allah ina rantsuwa bi in amika alayya bil magfirati ni'imar da kai min na tuba ina tabbatar maka na tuba din kuma falan akuna zahiran lil mujrimin bazan zamanto wato mai taimakon masu barna ba ay rabbi asimni bi haqqi ma an'amta alayya min al maghfira Allah ka bani kariya saboda hakkin ni'imar da kai mun na gafarar da kai mun karkame da ni in zama mai taimakon mabarnata kai ma ka rinka wannan addu'a فلن أكون ظهيرا للمجرمين ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين karka wayi gari malam kai kana taimakon mabarnata duk inda barna take kana taimakon su gidan ku ɗaya kenan musulmi ya kamata koyaushe ya zama mai taimakon masu alheri ne ba mai taimakon masu aikata shari ba to abin da yake nufi a nan da taimakon mabarnata a cikin wannan kissa Allah ka taimake ni karka banni a gidan fir'auna in rinka taimakon fir'auna saboda wanda ba su sani ba har cewa suke annabi Musa suna gaya masa Musa dan fir'auna saboda ai a gidan fir'auna ya tashi da haka shi yasa yi addu'a rabbi bima an'amta alayya saboda ni'imar da kai min ya ubangiji ka sa na yi laifi na tuba kuma ka bani annabta to Allah kar ka sanya ni in zama masu mai taimaka wa barnata yana nufin fir'auna da shi da mutanensa ka cire ni daga gidan fir'auna ka ɗauke ni daga ƙarƙashin fir'auna saboda har cewa ake yi musa ibn fir'auna kaga ai bai ba saboda wanda ba su san ba ya abin yake sun ɗauka ɗan gidan fir'auna ne saboda a gidan fir'auna ya tashi ko kuma Allah kada ka dora ni in zamo ina taimakon mabarnata a duk inda suke ko ina ne karka banni in zama mai taimakon mabarnata ya nuna gajiyawa da yake nuna cewa lallai yana da tsarkin zuciya sannan kuma yana da tsananin kyakkyawan alaƙa da Allah tabaraka wa ta'ala ta yadda yana bibiyar ubangiji tabaraka wa ta'ala imamul qurtubi ya kawo hadisi Allah ya masa rahama a cikin tafsirin qurtubi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man masha ma'a mazlumin duk wanda yayi tafiya tare da wanda aka zalunta wanda yayi tafiya tare da wanda aka zalunta wanda aka ci zalunsa ka tafi tare da shi liyu'inahu dan ka taimake shi alamar lamatihi dan zalincin da aka masa sabbata Allahu qadamaihi ala sirati yawmal qiyamah to duk wanda ya wannan Allah zai tabbatar da digadigansa akan sirati ranar tashin alkiyama inji annabi sallallahu alaihi wasallam yawma tazillu al-aqdam ranar da digadigai suke gocewa a rubta cikin wuta amin Allah kare mu annabi ya ce wa man masha ma'a zalimin li yu'inahu ala zulmihi duk wanda ya tafiya tare da azzalimi ka san shi azzalimi ne kuma ka kasance tare da shi dan ka taimake shi akan zaluncin da yake yi manzo Allah ya ce azallallahu qadamaihi ala sirat yawma tadhadu fihi al-aqdam Allah sai ya gotar da digadigansa a ranar tashi alkiyama ranar da Allah yake gotar da digadigan mutane su fada cikin wuta don haka kasancewanka tare da azzalimi kana taimakonsa dalili ne na aka shiga cikin wuta jama'a duk wanda yake zalunci aka san yana zalunci kada a kusance shi kuma a nisance shi in abokinka ne kai nesa da shi idan ma mahaifinka ne kai nesa da shi in ma matarka ne kai nesa da ita in makocinka ne kai nesa da shi duk wanda ya kasance tare da azzalimi mai zaluntar mutane mai shiga hakinsu kana tare da shi to sai Allah ya gotar da daga-daganka ranar tashi alkiyama ka zube ka shiga cikin wuta laifinka kawai kana tarayya da wannan azzalimin Allah ka kare mu to yayi addu'a ya roki Allah to yanzu dai gashi a gari na fir'auna da mutanensa garin da ba a son sa kuma an ci rashin sa'a ya kashe musu dan uwa kaga dole a neme shi me yace arama فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
Allah madaukin sarki ya ci gaba da bamu labarin halin da annabi Musa ya kasance a wannan gari na Misra. Misra dai da kuka sani, an yi lokacin da Fir'auna ne yake mulkata. sai abin da ya ga dama za a yi to yana cikin yanayi na damuwa kuma ya san fir'auna yana neman shi da shi da hashiyarsa wanda suke gefensa 'yan fadarsa inda za samu annabi musa sai sun halakar da shi sun san ya zo ne yana kira akan kawar da mulkinsu allah ya mana bayani ya ce fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab sai ga annabi Musa ya wayi gari ya kasance kalmar asbaha ana fassara ta da istamarra ya ci gaba da rayuwa a wannan gari bayan ya kashe wannan bakibde yana cikin rashin bacci alqalaq isawirul qalaq baya iya bacci mai kyau yana tafiya a gari wato yana cikin tsoro a wannan garin da ya kashe musu dan uwa khaifan min wuku'i makruhin bihi yana cikin tsoro saboda yana jin tsoron kar a kai masa farmaki a yi ramuwar gayya akan kashe musu dan uwa da ya tarakabu wato yana a yana ta bibiyan ya ya ya ya ya zai ya samu mafaka ya kubuta daga wannan ukuba din يترقب ما يستسفر عنه هذا القتل من اتهامات وعقوبات ومساءلات irin abin da zai biyo baya na kisan nan da ya yi za a yi ta tuhuma za a yi ta bincike watakila a sa cikin uquba fir'auna ya sa a kama shi a taimasa awa shi ne fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab yash'uru bi shiddatil qalqin nafsi yana cin damuwa a zuciyarsa wanda me zai biyo baya ba za a fahimce shi ba duk bayanin da yi ba za a gane ba kuma ya san cewa bai da fada a wajen fir'auna da hashiyarsa da a ce yana da matsayi a wajen fir'auna ba abin da zai faru yana cikin wannan yanayi cikin wannan tsoro da firgici na yi muku bayani a baya komin girman mutum komin matsayin mutum komin imanin mutum zai iya yiwa ya wayi gari a cikin wani yanayin da wani abu ya same shi ya rinka jin tsoro ba wani abu mamaki ba ne kuma shi mai da'awa duk inda yake yana cikin tuhuma kuma ko bai taba kowa ba makiya ba sa son sa ko baka zagi kowa ba ko baka yi magana akan kowa ba shi maki sai ji cewa to wannan me yasa za a rinka sauraron sa mutane suna nutsuwa suna sauraron sa yana gaya musu maganganu dan me yasa su ne suka fi kowa tsoron Allah a'a a bar mutane su lalace akwai wanda wannan wa'azin da kuke gani ba sa so sai kai mamaki me ka musu yanzu a nan ga mala ikirma nan yana nan bai rasu ba inda zai gaya muku irin takaddun da yake karantawa na tashin hankali da ake turo mana anan wallahi wasu su ma baya gaya mu guda ɗaya ce ya taɓa bani ita da aka rubuto wallahi sai mun kashe ka akan wannan karatun fa wannan karatun wallahi sai mun kashe ka ai mun san inda kake zuwa ai mun san inda kake wannan karatu na ce to malaikir ma me muka musu mutanen nan ce mala abinda suke so ka rufe littafi mun ba mu zaki kowa ba mun mu daki kowa ba to me aka yi wallahi da yawa suna nan kuma akai akai akai akai wasu baya ma nuna mun shi kawai yake nade su ya ajiye su sunna ce ta rayuwa duk wanda ya dauki hanya inda ya dauki qur'ani wannan zai fassara yayi bayani to gaskiya fa shi ma sai ya gamu da abin da annaba suka gamu da shi akwai damuwa kwarai da gaske amma wannan gishiri ne na tafiya shi ke nuna cewa Allah ya sa abin da ake faɗa albarka kuma daɗi wato ka san wani abu malam ita rayuwar nan da kake gani akwai wanda aka ce hada alarin ma kai ma za a hada da kai saboda ya gaskiya don kanka ga cewa ni kadai ne yawa don in sanar da kai saboda matanka su ji kwarai da gaske a ce kai kake jawo ayoyi da ake ce makala wai ka ji wai rama wai ni ina ruwa na ni janyowa ne to ni ma ina ruwa na ni ma fassarawa da yi kaga zai fara sullubewa ya banni kenan to haka al'amarin yake dole sai an yi haƙuri kuma daɗin rayuwa malam ku ji wannan malam daɗin rayuwa duk in ka ga mutum yana raye to da sauran kwanansa ne abu na biyu ba wanda ya sai kashe ka sai Allah ya ga dama da in ka ga mutu ko ba a kashe ka ba ma a ranar za ka mutu ko sauro ya kashe ka ko mota ta bige ka ko ciwon ciki ya kashe ka ko kuma a ce ai malam ya kwanta Allah bai tashe shi ba haka abin yake to shi kuma mai da'awa mutuwar da ya fi so mai tsada ita ce mutuwar shahada da ka mutu a gidanka wallahi gwanda wani ya kashe ka Allah da mutuwa akan gadanka ba ai gwanda wani ne ya kashe ka ka samu shahada ya ɗebe maka duk zunubinka ai ita mutuwa ta shahada ai riba ce ga mai da'awa ai ba cewa aka ana gayyato ta ta zo ta zo ba amma in ta zo to alheri ne yake zama Allah ce la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su saboda Allah wai matattu ne a'a bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun a raye suke a wajen Allah a nan duniya ne kuke ganin su sun mutu amma a wajen Allah me a raye suke yurzaqun Allah ya ce ana ta'azurta su ma ba wai kawai haka suke zaman mutuwa ba a'a فرحين بما آتاهم الله من فضله واستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون هكا الله يفدا با وني damuwa a ciki a banza ma dan kwaya yana shan kwaya ya fadi ya mutu a titiya ko ba ka bane to in baka mutu ba ma wani bai kashe ka ba sauro yana kashe mutane ai to ba komai fatan mu dai Allah ya karba ayyukan da ake kuma Allah ya sa muna da rabo duniya da lahira nan Musa ya ji tsoro saboda ɗabi'a ɗan adam ne ya ji tsoro dole ne kuma wannan yake nuna maka ashe ko da mutum yana kan kiran hanyar Allah za a iya za a iya kai farmaki akan rayuwarsa ko ba ka bane za a iya kai farmaki akan rayuwarsa to shikenan ana cikin wannan yanayi فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ya fito yana tafiya a gari yana cikin yawo yana cikin Allahu alam dardar sai ga wannan mutumin da ya nemi taimakonsa jiya wannan ba isra'ili kenan da ya haɗu da shi nan musa ya ce musa ka taimaka min ga wani zai cuce ni ha sai ga shi mutumin ya sake dawowa ya ce musa ina fa neman taimako irin wanda ka mun jiya a'a fa idan ladistan sarahu bil'amsi yastasrihu kalmar fa wannan fuja'iya ne idan fuja'iya kwatsam sai ga wannan mutumi da ya je ya jaza masa a wajen taimaka masa har ya kashe wani sai gashi ya sake dawa kuma yana neman wani taimakon kalmar yastasrihu daidai yake da yastaghisu bihi yana neman tallafi yana neman agajinsa istighasa daga kalmar as-surakh ne as-surakh a larabci shine mutum ya daga murya ya daga sauti yana neman taimako dan Allah jama'a taimaka mu ihu da zaka yi kace a taimaka wayyo Allah a taimaka mu shine yastasrikhu daga as-surakh ne daman al'adar wato wanda aka zalunta wani lokacin yakan daga sauti dan a ji shi saboda yana neman najida yana neman al'aun taimako dai da agaji nan musa yana cikin wannan yanayi na taka tsantsan da tsoro sai ga wannan isra'ili wannan mutumi da wanda jiya ya taimaka masa ya zo yana ƙara neman taimako karo na gaba shi kuma musa yana nan yana ta nadama cewa gashi daga niyyar taimaka wani na je na kashe wani ma ni na shiga cikin damuwa to ga mutumi fa ya sake dawowa sai annabi Musa ya ce da shi innaka lagawiyyun mubin lalle kai wannan mutumi lagawi wato kai lalle mutum ne jahili khaibi batacce ba akan daidai kake ba jiya ka zo na taimaka maka ni har na je na shiga wani abin da ina ta neman Allah ya yafe min kuma yanzu ka sake dawowa lalle kai jahili ne khaibi ne mai tabarwa ne kai mabayyani shine lagawiyyun mubin ya faɗa masa da wannan da fushi da ɓacin rai ba wai don baya son ya taimake shi bane a'a amma ya za ka zo ta dalilin taimako na taimaka maka na zo na shiga damuwa tsakanina da Allah ina ta neman ya za a yi ashe kuma yanzu ka sake dawowa kai za ka daɗa sabbaba mun daɗa kashe wani kuma daɗa wani sabon rankwashi kenan a'a wa turidu an tahmilani al-yawma ala ma af'alu ma fa'altuhu bil amsi so kake ka zo ka dada dora ni na sake aikata laifi irin abinda na aikata jiya wa innaka li jahlika saboda jahilcinka kaje ka sake taro rigima tunazi man la qudrata laka ala munaza'ati aw mukhasamati saboda kai jahili ne sai ka je ka rinka taro rikici kana musu da jayayya ga wanda baka da iko baka isa ba yafi karfinka ni kuma ka zo ka ce in taimaka maka kai ba ka da haƙuri wato saboda kana da mai taimakon ka sai ka je ka rinka taro rigima ko ita yi masa fada ya ce inna ka lagawuyin mubin lalle kai mai tabarwa ne jahili ne mabayyani me yasa ya gaya masa wannan saboda kada ya daɗa sa shi ya je ya daɗa yin wani abu kuma shi ma yana jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kada ya kama shi sai Allah ya ce min falamma
فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين Allah ya ce bayan wannan abu ya faru a nan Musa ya gaya wannan mutumi abin da ya gaya masa ya ce to yayin da ya niyan an yaba tushe billadi huwa adu lahuma ya damki wanda yake maki ne gare shi abinda ake nufi da albatshu shine al'akhdhu bi quwwatin wa satwatin ka damki mutum da ƙarfi da power saboda shi annabi ne yana da ƙarfi sosai akan ce batasha fulanun bi fulanin idza darabahu bi unfin wa qaswatin batasha fulanun bi fulan idan ka daki mutum duka da ƙarfi tare da ke ƙasa zuciya duka na kawo ba yayin da nan Musa ya shirya zai damki ainihin wato wanda yake aduwwul lahuma maki din nan gare su lil bashshi bil qibti allazi huwa aduwwul li Musa wa lil isra'ili yazo zai damki wannan baqibde wanda yake maki ne ga shi Musa maki ne ga shi wannan isra'ili da ya taimaka masa saboda me yasa aka ce saboda ba akan addinin sa yake ba qala ya musa sai annabi musa sai ya ce ai sai ya ce ya musa anan abin da nake so ku gane shi mutumin nan ya dada zuwa ya ya taro rigima ba zan ce ya taro rigima ba ko an tare shi da rigima annabi musa yayi masa fada to sai sai kuma ka duba malam tausayi irin annabi bayan ya masa fadan kuma amma fa ga wancan mutumin kuma da ya zalunci wannan bakib din wannan na biyu kenan ba na farko ba fa na farko kan ai ya mutu ai to yanzu wannan na biyu to sai annan Musa ya kimtsa kuma zai zai dada gabzarsa shi ma bayan yayi fada akan kai ka je ka jawo rigima kaza kaza amma dai wannan maki ne ba za a kyale shi ba bari ai maganin sa shi ma a wuce gaba abun mamaki malam ashe labari ya zo a gari ya yadu cewa wai annabi Musa wai yayi kisan kai falamma arada an yabtusha billazi huwa aduwwul lahumma qala ya Musa sai wannan mutumin shi wannan bakibde na biyun kenan sai ce ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams ni din ma kashe ne kake so kai kamar yadda ka kashe wani jiya ba wani suna fada da wannan mutumin naka ba shi kadai ne shine aka yi da shi jiya ka zo za ka rama masa ka tare masa faɗa ka yi kisan kai ni ma yanzu ɗin kashe ni za ka yi saboda ina jayayya da mutuminka da yake kan addininka in turidu illa an takuna jabbaran fil ard lalle Musa ba abin da kake nufi illa ka zama jabberi mutum mai zalunci da girman kai a bayan ƙasa kuma turidu an takuna min al muslihin kai ba mutum ne da kake nufin ka samar da gyara a cikin mutane ba ka kashe wani yanzu ni ma za ka kashe ni ko subhanallah malam ka ji abin da aka gaya wa annabi daga cikin annaban Allah in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wama turidu an takuna min al muslihin to bari mu shiga maganganun malamai suka ce wannan da ya gaya wa annabi Musa wannan maganar wanda ya gaya a nan Musa wannan maganar wai in ji wata fassara kenan ta wasu malamai suka ce wannan isra'ili din wanda ya taimaka wa jiya din dan uwansa din da yake kan addininsa din wanda aka yi wa taimakon ne ya juya kuma ya faɗi wannan maganar to ta yaya suka ce yadda abin yake shine lokacin da ya masa faɗan nan kai ka sa ni na kashe wani yanzu ma ka zo ka abin nan sai ya shirya zai ladabtar da shi mana sai ya juya kamar shi ma zai masa mai ukuba ya kyale wancan mai laifin sai ya dawo kan wanda isabbaba masa ya yi wa Allah laifi ya kashe wani wanda ijaza masa sai idawo kansa mana wannan ba isra'ile ɗin kenan falamma an arada an yabtusha billadhi huwa aduwwul lahuma shi yanzu ya zama maƙiyi ga Musa kuma maƙiyi ga wancan ɗin ta yaya zama maƙiyi ga Musa saboda zai jawo Musa ya daɗa duka kuma ya me ya yi kisan kai to a nan Musa sai dawo kai ba kai kasan jiya ne abu nan kan ya gasa mai rankwashi shi ma kawai sai ya juya sai ce o yanzu bayan jiya ka kashe wani ni din ma kashe ni za ka yi ka duba halin mutane ma falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahum qala ya musa kai da aka yi wa taimako wai shine yake wa musa raddi yanzu aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi ai ni din ma kashe ni za ka yi kamar da ka kashe rai jiya in turidu illa an takuna jabbaran fil ardh ashe kai mutum ne jabberi mai girman kai mai dagawa da zalunci a bayan ƙasa wa ma turidu an takuna min muslihin ashe kai ba ba mai neman kawo gyara bane kawai ya juya dan ya ga annabi Musa ya masa fada sai ya faɗi wannan magana subhanallah subhanallah wasu malaman tafsiri suka ce annabi Musa ma ba ma ya yi niyan ya dake shi ba ne ya masa faɗa ne kawai da ya ga ya kimtsa shi a niyyar annabi Musa wannan azalimi na biyu ɗin baƙibɗe na biyu ɗin shi annabi Musa ya so ya ladabtar da shi kawai shi kuma wannan wanda za a masa taimakon kawai sai juya ke ga annabi Musa bakar magana kuma shi a zatansa shi za a daka me dalilin sa ai wai annan Musa ya ce masa innaka lagawiyyun mubin dazu lalle kai mai halakarwa ne kai jahili ne mabayyanin jahilci tunda yaji annan Musa ya gaya masa wannan kalma yana masa faɗa to kawai sai ya dauka yanzu dukan da za a yi shi za a daka kawai sai ya gub ya gaya wa annan Musa bakar magana subhanallah mutumin da ya taimake ka mutum da ya agaza maka to kun san abinda malamai suke cewa me wannan yake nunawa zai iya yiwa malam ka taimaki wani ya dawo ya yake ka nan gaba ka fahimta ka rubuta ka ajiye larabawa suna cewa ko ittaqi sharra man ahsanta ilai ka ji tsoron sharrin juyowa da sharrin wanda ka kyautata masa ka rike mutum ka taimake shi ka taimake shi ka taimake shi ka taimake shi in ya juyo maka ya manta da isanin da ka masa ya manta da kyautayin da ka masa ya manta da arzikin da ka masa da mutuncin da ka masa to sharrin da zai maka ya fi na wanda yake bare ne a gare ka ka rubuta ka aje zai iya yiwa fa rayuwa ce idan ka bayyanci rayuwa sai ta rage maka hawan jini idan wani ya maka wani bala'in sai ka ce ai na taba ji a karatu an fada ba na wani mamaki bane nawa ne ake samun amini da amini su baje nawa ne za ka yi wa mutum inuwa inuwa inuwa har ma ka haɗa mai da ruwan sanyi ka bashi ya sha yana cikin zafi ka dawo da shi inuwa ka taimake shi ya zama baya da wani abokin gaba maki in ba kai ba wani babban ɗan kasuwa wata rana babban ɗan kasuwa ne a garin na ya same ni ya ce malam ina cikin damuwa ce me faru ya ce wallahi yaro na ne a kasuwa Allah shi ke wa ɗan adam arziki amma sai ya san anya arzikinsa ta hannuna ne ya yi mun dako ya mun shara ya mun kaza ya yi mun aiki a gida ya mun wankin mota ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza ni kuma na ja shi na taimake shi ya shiga kasuwa na buɗa masa hanya ya samu ya samu ya samu yanzu har ya kai shi ma yana cin gashin kansa amma yanzu malam wannan mutumin bai da abokin gaba a duniya irina in ya ga kayana na yi oda yana bakin ciki in ya ga oda ta a kasuwa tana yawo ana saya yana jin ciwo misa zan rinka ciniki duk inda ya zauna a cikin abokanai ko ɗannena ko na musu ya zage ni na ce ka yi haƙuri haka abin yake rayuwa ta yi ta tabbatar da haka tana iya faruwa ka taimaki wani ya zo ya yaƙe ka har a cikin masu addini ko malamai za ka iya karantar da ɗalibi ka kaddatar da shi ƙur'ani kai masa komai ka buɗe mai ido ya gani da baya gani da ya buɗe ya waye yanzu ya fara ganewa yana faɗa ana ganewa ana cewa shine shine to ranar da ya sa ka gaba ya rinka dukanka yana ba zai ma danganta kansa cewa ya yi karatu a wajenka ba wannan ɗaya ne daga cikin butulcin ɗaliban ilimi da Allah ya ba su buɗi ba su da ikhlasi ya ma wani dalili ma ya ce ai ka karantar da shi ko kai ɗalibin shi ɗalibinka ne ko ka taɓa yi masa ba zai yi ba in ya zo zagi sai ce ka ji wasu malamai suna ta kaza jahilai kai ɗin fa da ka koyar da shi kai ne jahilin a wajensa wannan rudun ilimi kenan rudun rudun rayuwa ganin hayya hayya hayya wannan rudu to yana iya faruwa mun samu kes ɗin da ɗa ɗa ɗa yake faɗa da uban shi ɗa yake kiyayya da ubansa ɗa baya magana da ubansa haka ne ko akwai wani wanda ya kyautata ma sama da ubanka ko kwanan nan wani ya mana tambaya na yi karatu na samu kaza na samu kaza ubana bai mun komai ba kuma yanzu na zo ya samu ido akan abin da Allah ya bani uban shi wai ya sa masa ido akan abin da Allah ya bashi wai ubansa ya ce ya masa ya masa ubanka mahaifinka da ya haife ka har ka mallaki wani abu da zaka ce wai wai babanka ya sa ma ido akan abin da ke shi ka manta annabi ya ce anta wa maluka li abik da kai da dukiyarka duk na ubanka ne gaba daya kai din mallakan ubanka ne dukiyarka ma ta ubanka ce haka annabi ya faɗa da ka yan uwana ku daina butulci duk mutumin arziki mutumin kwarai baya butulci yana sakayya ne da alkhairi wani malami yake cewa duk wanda ya koyar da ni harafi ɗaya ya gama da ni na zama bawansa har duniya ta tashi ina matsayin bawa ne a gare shi ba zan taba daga kai gare shi ba Allah ka ba mu ikon yi wa malaman mu biyayya amin da ka ba mamaki dan annabi Musa ya taimaki wannan mutumin gashi kai dai da kai muka karanta kissan nan ba yanzu yanzu muka karanta ba kaga yanzu yanzu ya juya kuma misakli bai gane ba ai annabi Musa bai dake shin ba bai masa ba kawai irin tuhuma ai na gama kaza yake min ai ya ma canja min ni yanzu ma baya kaza da ni to ai shikenan ai kaza kaza shikenan har ya ce wa annabi Musa wai in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wama turidu an takuna min al muslihin subhanallah subhanallah subhanallah to wasu malamai kuma suka tafi akan tafsirin da muka tafi a na farko cewa dai wannan bakib da din dai shine wato din dai ya faɗi magana na yi muku wannan ne saboda amana ta ilimi ba mamaki wani malami ya zo fassarawa ya fassara shi da wannan da na fassara na ƙarshe wani kuma tukila ya fassara da wannan wadda zan faɗa da haka yadda kissar ta zo yadda kawai normal za mu yi tsammanin wa ya faɗa ba isra wannan ba ba ba din ne dai wannan makiyin annabi Musa din na farko din dan kabilarsu da ko dan addininsu shi din ne dai ga nan Musa wannan magana yace dama mun ji labarin ka kashe dan uwan mu jiya yanzu ma ni ma so kake ka kashe ni ko Imam Razi a cikin tafsirinsa wannan tafsirin ya ingantar wannan wanda na fara na ƙarshe kuma malamai suka ce shine mafi kusa da daidai saboda falamma an arada an yabtisha billazi wa adu lahu ma qala ya Musa aturidu an takuna جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين طيب أرى ما سيمي فر
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين Imam Razi Allah ya masa rahama ya ce wannan ra'ayi dai na cewa baƙib ɗin ne shi ya faɗa magana shi ne fi dacewa da jerin gwanon ƙisar saboda kuma kun yi mamaki a ya za a ce wanda aka taimaka shi ne zai faɗi wannan magana ya ce wa in kana aksarul mufassiri na ƙaddarar jahu an ra'ayil awwal ko da yake dai yawa yawan masu tafsiri sun rinjayar da wancan magana da na gaya mana irin magana kenan akan butulci ka taimaki wani ya zo ya kware maka baya to da yawa malamai a tafsiri sun tabbatar da haka din ne ya ce wa sababu mailuna ilar ra'ayi sani dalilin da ya sa muka karkata zuwa ga ra'ayin annabi ya ce annan suratul karima kad hakan ma kana alaihi fir'auna wa mala'uhu min uluwin wa zulmin wa ittihadin li bani isra'ila an san halin da fir'auna yi wa bani isra'ila har dai zuwa ƙarshe kuma da mun azzaluman mutane kullun abinda suke kai shine suna kan kokarin su fada da mai kira akan gaskiya har zuwa ƙarshe ne ana cikin wani wannan yanayi malam waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a sai ga wani mutum ya zo daga can nesa ƙarshen gari yas'a yana sauri takadirin dancen shine labari ya yadu annabi Musa ya kashe bakibde fir'auna yace aje a nemo a nemo masa Musa ai kun ji tunda da muka fara magana ba mu faɗi me fir'auna ya ce ba ko to ashe fir'auna kan ya ce aje a nemo masa musa ya ce har musa yana da ƙarfin da zai zo ya kashe min mutum cikin mutane na a garin nan ku je ku nemo shi kuma in kun same shi ku ɗau mataki a rama kamar yadda ya kashe wani in kun kama shi ma ku kashe shi kafin ku kawo shi wajena a'a sai ga wani wannan rajul ɗin wani mutum an ce mu'min ne min ali fir'auna mai imani ne amma cikin mutanen fir'auna kaga duk abin da fir'auna yake malam ashe a karkashin sa akwai kuma masu imani da Allah masu san Allah shi sa malam duk inda kaga ana rashin mutunci ko ana yaki da sunna ko tauhidi ko ana faɗa da gaskiya in Allah ya sa da cikin yuyuyu din akwai kuma na Allah a cikin su ko da suna boyewa ne wani dalili na maslaha yasa ba su fito suka dawo cikin yan uwansu ba kuma suna yi wa addini aiki ko da ko ba ku sani ba ai da wani ya ji labari shi mai imani ne yana son anan musa ya ji fir'auna ya ce a maza a ji a nemo anan musa kuma a rama ai shi ne sai maza ya taho ya sa yana sauri daga can ƙarshen gari min atrafiya yas'a yasiru sayran sari'an yana sauri yana ta neman ina annan musa ke ina annan musa ke a nan garin yana zuwa sai ce ya Musa ya kai Musa innal mala'a lalle manya-manyan garin nan fir'auna da manya-manyan gari ya tamiruna bika liyaqtuluka suna ta yin shawara shine ya tamiruna ya tashawaruna fi amrika shine ya tamiruna suna ta yin shawara akan lamarinka don su kama ka su kashe ka ko kuma ya tamiruna bika ya amuru ba'duhum ba'dan bi qatlika kowane sashi ya ba da umarni duk wanda ya kama Musa a kashe shi ana cewa shawara tsakanin mutane mutane guda biyu itimar ya tamiruna bika ya tashawaruna fi amrika kenan dan kowanne daga cikin su ya yadda a kashe kai ma in ka samu ka kashe mu ma mun samu za mu kashe wannan fa annabin Allah ne mutum ɗaya ake neman sa za a kashe shi shine Allah ya ce wa tamiru bainakum bima'ruf in za ku rinka shawara to ku rinka shawara a tsakaninku da sanannen abu mai kyau a shari'a kar ku shawara da sharri da bala'i fakhruj Musa fakhruj fita daga garin nan na Misra ka fita inni laka minan nasihin ka ganni nan ina cikin masu yi maka nasiha don tabbas fir'auna ya ce a nemo ka da shi da hashiyarsa yan fadarsa ana ta neman ka kuma wallahi sun yi shawara kawai in an kama ka kashe ka za a yi don Allah malam ka duba wannan magana a ce annabi daga cikin annabawan Allah malam a zo a gwatsa masa wannan magana kamar yanzu kai ne a ce kai wallahi ana ta neman ka kuma in sun kama ka kashe ka za su malam da Allah ina za ka yi gabar za ka yi ko yamma kudu za ka yi ko arewa a ɗabi'arka ta ɗan adam dole ka ji tsoro ran nan ƙwaya ɗaya ne za ka yi ta addu'a kana roƙon Allah amma dole an sa maka firgici an sa maka tsoro to yau gashi annabi musanci ya fita ya bar wannan gari na misra inni laka minan nasihin la hawla wala quwwata illa billah yace fita wala wala tu'arrid nafsaka lil khatar kakka jefa kanka cikin hadari yawanka a garin nan wallahi za su kama ka inni laka minan nasihin bidhalik ina maka nasiha ka maza ka fita ni dai kaga na gama na tafi annan Musa ya karbi nasihar da aka yi mai kaga mana in aka samu matsala aka zo aka baka shawara aka baka nasiha ka karba ko baka bane karka ce sun isa wallahi su zo sun isa kaza a'a ka ce nagode Allah saka da alkhairi ka nemi yadda zaka sallaba kai tafiya ka malam ga ya mana me ya faru فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Allah sarki kawai sai ya fita daga garin ya nemi hanyar da zai bulle ya fita daga garin Misra gaba daya kaga wannan yake nuna cewa mai da'awa kullum idan mutum yana karantar da mutane yana da'awa ya kamata a ce yana da albaladu sani yana da gari na biyu da inda in garin da yake cikin rincaɓe to akwai wani garin da zai koma ni ka gani nan wallahi ina da gari na na biyu ƙwarai da gaske akwai wani guri da in ta rikice za ka koma kuma wani abun bakon abu mani ba zai iya yiwa duk wanda ya bi wannan hanya ai ta hanyar annabawa ce a to yau ga annabi musa garinsu ne fa ya kama hanya ya fita fakara da min kha'iban allah ya ce ya fita daga wannan gari yana cikin tsoro ya tarakkabu yana nan yana ta bi yana ta bibiya yana taka tsantsan saboda me at-ta'arrud lahu minhum kada ya je ya afka musu ko su afka masa yana cikin tsoron kar su gan shi yana tafiya cikin ɓuya cikin tsoro yana addu'a rabbi na jini min alƙaumin zalibi ya ubangiji ka kiyaye ni ka kare ni daga gari ko daga mutane waɗanda suke azzalumai biyan tukhlisa ni min kaidihim Allah ka kare ni ka kubutar da ni daga kaidinsu wa tahulu bainahum wa bainani ka shiga tsakanina da ni da su na ji wani malami yana addu'a addu'a nan ta burge ne ce a Allah ya Allah makiyanmu ka sanya mana katangar karfe tsakaninmu da mu da su kaga wannan addu'a ce mai kyau kware katangar ma ba wai ta kara ba ko ta ƙasa a'a ta karfe kar a hadu wani kuma ya ce ya Allah ya Allah ya Allah ka sanya sabani tsakaninmu da su in mun taho nan su kauce can in sun yi can mu ma mu kauce kada mu haɗu da su abokin gaba ai ba abun san a haɗu da shi ba ne koyaya ne to kai ma ka yi ƙoƙari Allah ya raba ka da abokin gaba in an ce maka nan hanyar akwai abokin gaban ka maƙiyinka ka daina bi kaka ce ai mun tawakkali ai mun yi kaza a al'aqdu bil asbabi hatmul lazimu kai riko da sababi wannan abu ne na dole kar mutum ya jefa kansa cikin hadari ai wannan hanyar ana sata ana sace mutane ai akwai hadari ana kaza a kai mu yi addu'a mu tafi a'a a'a tunda ba zaman lafiya jama'a ku nuna mana hanya mai lafiya komin nisan ta mu bita ai yau garin nan ba lafiya gaskiya kada mutum ya zo ya fita ya je shiga kaza a kai da Allah zo mu tafi da Allah ba akwai Allah ba tabbas akwai Allah amma ka kama sababi ka ce a'a tunda ba zaman lafiya a gari bari mu zauna a gidan mu cikin iyalan mu mu yi addu'a wannan shine wato wato tunani na mumini mai tsoron Allah shine abin da ya kamata mu yi ina fata ana fahimta da haka ya daga hannu ya ce rabbi na jini min alƙawmin zalimin to a ƙarshe sai Allah ya ce mai malam na'am ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe muna neman Allah ya mana afuwa insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu dora kan isar mu ji me ya faru wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته